الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإيمان إن القرآن معجزة إن القرآن العظيم معجزة مستمرة على تعاقب الأزمان جعله الله ربيعا لقلوب أهل البصائر والإرفان لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأزمان ويسره للذكر حتى استظهره سجار الولدان وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله تعالى من الزيادة والتبديل والنقصان كما قال تعالى في محكم تنزيله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنزله الله تعالى على صفيه وخليله وخيارته من خلقه محمد بن عبد الله الأمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أيها المسلمون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كرب أصحابه على لزوم قراءة كتاب الله ومدارسته بينهم كما أوصاهم بالتزود من الأعمال الصالحة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف راه الترمذي وصححه الألباني وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر عليه مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو يتأ وهو يتأتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه وجاء من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فهنيئا لقارئ القرآن يوم القيامة فإن هذا لثواب عظيم موفور يناله المسلم بسبب حبه لكتاب الله وإنايته به وإقباله عليه عباد الله كما نعرف ما لقارئ القرآن من الأجر الموفور عند الله تعالى فينبغي لنا أن نواظب على قراءته حتى لا يمر بنا يوم إلا وقد قرأنا منه جزءا وتمعنا بما فيه فشارك يا عبد الله في تعلم القرآن وتعليمه ورجب أسرتك من أولاد وزوجة في مدارسة قراءة القرآن وتحفيظه فإن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله أفضل بكثير من البيت الذي لا يتلى فيه روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه ينبغي لقارئ القرآن أن يخلص في قراءته وينبغي بذلك وجه الله تعالى رغبة فيما عنده من الصواب وخوفا من العقاب ويحفظ عمله عن المراءات أو أن يقصد به عرضا من أعراض الدنيا الفانية فتكون قراءته وبالا عليه إياذا بالله وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان أول الناس يقضى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فأروفه نعمه فأرفها قال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمت وعلمت وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت لي قال عالم وقرأت لي قال قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله من سوء الخاتمة أيها المسلمون عليكم بكتاب الله تعالى تلاوة وفهما وحفظا وعملا لأن من تمسك بذلك عظم ذكره عند الملأ الأعلى ومن أعرض عنه وأهمله انحط وسكت وخسر الدنيا والآخرة فيا أمة القرآن إن مولاكم جل ذكره يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه ويتذكروا فيما يقرؤون حتى تؤتي القراءة ثمارها فيبحم المعنى فيبحم المعنى المراد ويصل إلى الفهم المطلوب قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لذلك يستحب ترديد الآية للتفكر ولو أثناء النوافل كما فعل ذلك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وينبغي للقارئ أيضا أن يحسن صوته بقراءة القرآن مع إتقان لفظه فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين الصوت عند قراءة القرآن حيث قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا رواه الحاكم فاتقوا الله عباد الله وألزموا قراءة كتاب الله في شهركم هذا فإن شهركم شهر القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل كل رمضان يتراجع عن القرآن اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأصلي على قائدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على منواله إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lalle alqur'ani mai girma wata mu'jiza ce mai dorewa har zuwa ƙarshen zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta mai tausasawa ne ga zukatan waɗanda suke masana waɗanda kuma suke sun san kimar alƙur'ani shi alƙur'ani Allah ta'ala bai sanya shi zai lalace bawai saboda tsawon zamani ko kuma jujjuyawar zamani kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauƙaƙa karatunsa babu wani littafi wanda Allah maɗaukaki ya sanya karatunsa da sauƙi kamar alƙur'ani yadda har yara ƙanana za ka ga sun haddace shi babu wani littafi wanda ake iya masa haka in banda alkur'ani kuma Allah shine ya lazamci karewa wannan littafi bai bada amanar sa a hannun malamai kamar yadda yayi a littafin da suka gabata ba don haka ba wani ƙari ba zai taɓa shiga ƙur'ani ba wani musanyawa ko kuma a yi masa wani tasgaro ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ce la ya atihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid barna ba ta zakke ma qur'ani ta gaba ko ta baya saboda sauƙaƙƙen abu ne daga wajen mai hikima kuma godadde Allah ta'ala ya saukar da wannan littafi cike da bayani ga zaɓaɓɓensa kuma badaɗayinsa wanda ya zaɓe shi cikin al'umma cikin talikai baki ɗaya shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama amintaccen nan. Domin ya fidda mutane daga cikin dufai na kafirci da dukkan dufu ya kai su zuwa ga haske na imani da dukkan haske. Annabi ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi, ya da wannan amana da Allah ya ɗora a wuyansa, ya yi nasiha ga al'umma iyakan nasiha. ya yi gwagwarmaya da dagewa wajen isar da sakon Allah har Allah maɗaukaki ya amshe shi yana mai i da wannan nauyin da Allah ya ɗora masa. Allah maɗaukaki ya yabo akan Alƙur'ani ya ce, Kitabun an zalnahu ilaika, littafi ne muka sauko shi zuwa gare ka, litukrijan nasa mina zulumati ilan nur, don ka fidda mutane game da wannan Alƙur'ani daga cikin dokfai ka kai su zuwa ga haske, bi izni rabbihim da izinin Ubangijinsu, ila siratil azizul hamid. ka kai su zuwa ga tafarki na mabuwayin nan wanda yake godadde shi ne Allah. ‘Yan uwa musulmi, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya raini sahabbansa su lazumci karatun Alƙur'ani mai girma, su riƙa yin karatu na fahimta a cikinsa suna mudarasa, kamar yadda annabi ya musu wasiya akan su yi wa kansu guziri domin ranar alkiyama wajen yin aiki da abin da ke cikin Alƙur'ani. Hadisi ya zo daga Abdullahi ɗan Mas'udin Allah ya ƙara masa yarda. ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na cewa duk wanda ya karanta harafi guda a cikin littafin Allah to yana da lada yana da hasana kuma kowace hasana za a bata lada ne wato za a ninka ta ne sau goma kamar yadda Allah ya alkawari annabi yake fayyacewa ba wai yana nufin in kace alif lam mim a matsayin harafi guda bane a'a yanzu harafi uku ka faɗa annabi ya ce alif ɗin harafi ne da yake jallada goma lamun ɗin harafi ne da ke jallada goma memun ɗin harafi ne da ke jallada goma wannan hadisi abu isa ya rawaito shi shak albani ya saha littafin don haka akwai lada mai gwabi ga wanda ya zauna ya ɗauki lokaci yana karatun harufan alƙur'ani cikin wani hadisin daban annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa wanda yake karanta alƙur'ani kuma gwani ne cikinsa babu tuntuɓe yana kai shi taryan taryan to wannan saboda ƙoƙarin da ya na gwanin cewa alƙur'ani yana tare da jekadu waɗanda suke masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama wanda kuma yake karanta alƙur'ani yana ta tuntuɓen harce a ciki amma hakan bai fasa ba wa huwa shaqqun alaihi karatun yana masa nauyi yana masa tauri saboda bai iya haruffan sosai ba amma ya dage da yana ta koya yana yi annabi ce lahu ajran shi ma za a bashi lada rubi biyu insha Allah don haka da wanda ya gwanance da wanda bai gwanance ba kowa Allah bai jefar da shi ba wajen lada wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito ya zo cikin wani hadisi har ila wani abu umama al-bahili wanda imam muslim ya rawaito yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'an ku fa karanta al-qur'ani me yasa fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi shi alkur'ani a ranar alkiyama zai zo shi yana yin ceto ga waɗanda suke abota da shi wanda yake abota da ƙur'ani da'iman baya barin karatunsa da yake na alkur'ani a kowane wuni yana yawan yin karatun ƙur'ani kamar yadda yake yawan yin aiki da abin da ƙur'ani ya faɗa wannan shine sahibin ƙur'ani to ranar alkiyama ƙur'ani zai taso ta kanas ya zo ya sami irin waɗannan cece su turon-turon ya kai su aljanna Allah ka samu a cikin masu rabo don haka ashe daɗi ya tabbata da mai karatun alƙur'ani a ranar alƙiyama domin lalle wannan lada ne mai gwaɓi wanda musulmi zai same shi a dalilin ƙaunar da yake ma littafin Allah da kiyayewa da yake wajen karatunsa da kuma fuskantar yin aiki da shi a rayuwarsa yan uwa musulmi kamar yadda muka san cewa mai karatun alƙur'ani yana da lada mai gwaɓi a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisan annabi suka nuna to lallai ashe ya kamata mu lazamci karatun alqur'ani mu dage wajen yin karatun alqur'ani a kowane lokaci a rayuwar mu har kada ya kasance wuni guda su kutum ya wuce mana ba tare da mun buɗe alqur'ani mun karanta wani abu a cikin sa mun samu jin daɗi da nishaɗi game da karatun alqur'ani ba in kana karanta alqur'ani wallahi zaka samu nutsuwa a rayuwarka lazumtan karatun alqur'ani yana kankar damuwa ta duniya sai kaga babban abun da zai daga ma wani hankali amma kai sai hankalinka bai tashi ba idan ya fuskance ka karatun alqur'ani yake bada irin wannan karatun alkur'ani yana ƙara wa mutum imani yana ƙara masa san Allah yana ƙara masa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka akwai riba mai yawa wajen mai karatun alkur'ani don haka ya kai bawan Allah kada kai ƙasa a gwiwa ka zan ka yi tarayya da masu neman ilimin alkur'ani suna karantar da shi ka zan ka kwaɗaitu ka kuma kwaɗaitar da iyalanka ‘ya'yanka ne matanka ne da duk waɗanda suke ƙarƙashinka su ma su dawwama wajen karatun alkur'ani su dage wajen haddan alkur'ani domin lalle duk gidan da ake karanta littafin Allah a cikinsa darajarsa a wajen Allah da mala'iku ya kere darajar gidan da ba a karanta littafin Allah imam muslim ya rawaito daga abu musa al'ash'ari Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa misalin gidan da ake ambaton Allah mafi girman ambato shine karatun alkur'ani da kuma gidan da ba a ambaton Allah a cikinsa wanda ba a karatun alkur'ani a cikinsa to masalul hayyi wal mayyiti sai annabi ya ce tamkar mai rayi ne da macacce kaga mai rayi da macacce ai ba za su taba zamantowa ɗaya ba ba ɗaya suke ba a kwatance don haka mu ji tsoron Allah ƴan uwa musulmi mu sani lalle bayan karatun alkur'ani mun lazumce shi ya kamata kuma game wanda yake karatun alkur'ani ya zan ya tsarkake niyyarsa a yayin da yake karatun alkur'ani lada ne yake nema a wajen Allah subhanahu wataala yana kuma tsoron azabar Allah a dalilin wannan karatun alkur'ani ya zamanto ya tsare ayyukansa na karatun alkur'ani da zai yi da dukkan tsaron ayyukansa kada ya dinga yin riya a ciki don nuna wa mutane ko kuma kada ya karatun alkur'ani yana haddasa yana itikaninsa yana kyautatawa wai dan kawai yana so ya samu wani abu ne na duniya don haka kada a karanta alkur'ani don da manufar shiga musabaka don a samu abin da ake samu a musabaka wanda ya haka to alal haƙiƙa kira'arsa karatunsa za ta zamanto narko ne a kansa a ranar alkiyama Allah ya tsare hadisi ya tabbata wanda imamu wato wanda abu hurairata radiyallahu anhu ya rawaito manzon Allah sallallahu hadisin yana da tsawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayanin waɗansu nau'in mutane guda uku waɗanda su ne za a fara musu hisabi a ranar alkiyama daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa akwai mutumin da ya je ya nemi ilimi ya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani yake karantar da shi to yana cikin ukun nan da za a fara musu hisabi akwai nau'i daga cikin su waɗanda za a ɗauko su in an ɗauko su aka zo da su gaban ubangiji wajen hisabi kana kuma Allah ta'ala zai tabbatar musu da ni'imar da ya musu kuma za su yarda cewa eh Allah ya musu ni'ima Allah zai tambaye su to wannan ni'ima da na maka na haddan alkur'ani da ilimin da ka samu me kai da shi sai ya ce ya Allah na nemi ilimi kuma na karantar da shi kuma na karanta littafin Allah na haddace kuma na karantar da shi nayi ne domin ka sai Allah ta'ala ya ce ƙarya kake yi ka dai nemi ilimi ne ko kuma ka karanta alkur'ani ne domin a ce wannan masani ne ka karanta alkur'ani ne domin a ce wannan mai iya karatu ne kuma sakamakonka ya samu a duniya ka burge mutane wannan shine sakamakon sai kuma ai umarni da shi sai a fusge shi akan fuskar sa ana jan sa inji annabi hatta ulqiya fin nar har a jefa shi a cikin wuta Allah ka kubutar da mu ya rabbal alamin don haka ƴan uwa musulmi lalle mu rike littafin Allah subhanahu wataala wajen yin tilawarsa wajen samun kyakkyawar fahimta ba wai kawai mujarradin karatun ake so ba a samu fahimtar abin da yake kunshi a cikin alkur'ani dan an aiko shi ne a matsayin sako mu haddace shi kana mai aiki da shi domin duk wanda ya roko da wannan haƙiƙa ambatonsa zai girmama a wajen mala'ikun Allah kuma duk wanda ya bijirma alkur'ani yayi wasa da alkur'ani baya daukan sa da muhimmanci baya daukan karatun sa da muhimmanci hakika wannan zai warko a ƙasa a ranar alkiyama kuma zai zan yayi hasara duniya da lahira ya ku wannan al'umma ta alqur'ani da Allah ya zabe mu ya aiko mana lalle mu sani majibincin mu Allah subhanahu wataala yana zaburar da halittarsa akan su dinga yin la'akari da abin da yake cikin alqur'ani suna samun kyakkyawar fahimta dangane da abin da ke cikin alkur'ani suna ganewa suna tadabburi dangane da kalamin Allah subhanahu wataala su yi dogon tunani cikin abin da suke karantawa ba mujarradin karatun kawai ka dinga karanta shi tar tar tar tar tar tar a'a ana so ka karanta shi da nutsuwa ana so kuma ka san me yake kunshi a ciki wallahi wanda yake karanta alqur'ani ya san me a cikin alqur'anin karatunsa baya zamantowa daya da wanda yake karantawa bai san ma'anar ba domin idan kana karantawa alal haqiqa yana dukan zuciyarka yayin da kake karantawa kuma da nutsuwa hankalinka ya tattara a gare shi to haka Allah ta'ala yake mana umarni ko da baka san ma'anar alqur'anin ba yi kokari ka halarto da zuciyarka kan harufan da kake yi insha Allah zaka samu irin wannan shi'uri lalle yan uwa musulmi wanda yayi irin wannan karatu to shine wanda ya bama alqur'ani abinda ake so a bashi kuma shine ya samu fahimta ta ma'anar da ake nufi game da saukan alqur'ani kuma shine wanda zai samu isa zuwa ga manufar da aka saukar alqur'ani domin sa ya samu kyakkyawar fahimta Allah ta'ala ne ambata cikin littafin nasa yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun mai tarin albarka liyadabbaru ayatihi domin mutane su yi lura ne su yi tuntuntuni su fahimci ayoyinsa ba wai kawai mujarradin karatu ba wal yatadhakkara ulul albab kuma saboda masu hankali su zan sun faɗaka sun wa'aztu don haka ‘yan uwa musulmi ashe babu laifi mutum ya kasance in yana karanta alkur'ani ya zo kan wata aya wadda ta taɓa shi ko wata aya da yake son ƙara samun fahimta dangane da ita ya yi ta taraddudinta yana nanata ta ko da kuwa a cikin sallah ce ta nafila da yake yi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta nanata wata aya guda ɗaya tun farkon dare lokacin da ya fara sallarsa har zuwa asubahi wannan ayar kawai annabi yake ta nanatawa a cikin suratul maida in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya dangane da mutanen annabi Isa ya Allah idan har ka azabtar da su to ai dama bayinka ne sai kake da iko akan haka me yin abinda kaga dama wa in taghfir lahum in kuma Allah ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim to dai kai mabuwayi ne kuma mai hikima ba wai dan ka gaza azabtar da su bane wannan aya annabi ya dinga nanata ta yana hawaye har sai da kirjin sa rigarsa gaba ɗaya ta jike da hawaye yana ta nanata ta har sai da asubahi tayi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana gaya na tadabburi ayar kai zaka je ta a fusge amma in ka tsaya ka nutsu akwai sako a cikin ta mai yawa kuma ya kamata ga wanda yake karatun alqur'ani har ilau ya iya bakin kokarinsa ya ga tare da ikhlasin da aka ambata ya kyautata sautinsa a yayin da yake karatun alkur'ani yana faɗan lafzan kamar yadda ya kamata a faɗe su annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni mutane su kyautata sautinsu a yayin da suke karatun alkur'ani karka karanta shi a wargaje karanta shi da kyautatawa annabi yana so a kyautata karatun alkur'ani ya ji sahabinsa yana karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya yana jin sa ubay bin ka'ab yana karatun alkur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya nan sai ya zo shi yake ce masa lalle an baka sauti irin sauti daga cikin sauti mai dadi na annabi Dawuda sai ya ce ya manzon Allah ka ji na ashe sai annabi ya ce na ji karatunka sai ce ai da na san kana ji na da na ƙara kyautata sautin domin ka ji dadin sa wannan ba riya bace shi ma wani babi ne da yake bukatan bayani mai fadi ala ayi halin annabi sallallahu alaihi wasallama yana so a kyautata sauti a yayin da ake karatun alqur'ani yana cewa ku kawata alqur'ani watan da sautukan ku domin sauti mai kyawu yana ƙara ma alqur'ani dadi imam hakim ya rawaito mu ji tsoron Allah 'yan uwa musulmi lalle mu zallamzamci karatun alqur'ani musamman a wannan wata namu domin wannan wata namu wata ne na alqur'ani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin littafin nasa shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan dama shi wannan wata watan alqur'ani ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yayin da ake saukar masa da alqur'ani cikin ramadan guda tara da yayi mala'ika jibril a kowane ramadana yana zuwa masa suna yin muraja'a na karatun alkur'ani don haka mu ma mai koyi da waɗannan halittu mafiya daraja cikin mala'iku ba wanda yake mala'ika jibril cikin talike baki ɗaya ba wanda yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin daraja daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril sauran annabawa ma bayan su suka biyo to kaga ga abin da suka lazumta a cikin watan ramadan na mudarasa na alkur'ani mu koyi da waɗannan fiyayyun halitta na Allah mu ma domin mu samu lada اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اهدنا به سبل السلام يا هادي يا سلام واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهضاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائكنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله